بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وزكريا إذ نادي ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يا رسول الله كان بتي النبي زكريا شيما وندا باي يا طوفا عليه السلام yana cikin mutanen imrana mahaifin maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam lokacin da shi imrana ya rasu sai matarsa tana da juna ita hannatu kenan sai ta ce allah a cikin cikin nan nawa yadda mijina imrana limami ne a masallaci to zan mai da mayinsa abin da ke cikin cikin nan nawa to ina da shi karɓar musulunci ka daga hannunka ka ce la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله معنى أبن لك فتا كاتبة تندق زوجيرك هربا كنك cewan babu wani ba wani Allah bin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ka tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabin Allah ne ka tabbatar da wannan ka tabbatar shi abin da ka faɗa da larabci din sannan kirista ko baka taɓa yi ba eh ka taɓa yin addinin kirista ko baka taɓa yi ba baka taɓa yi ba to inda ka taɓa yi ne sai a ce abinda ka faɗi larabci har yanzu ka tabbatar annabi isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi abinda ke dai bayan wannan tauhidi sai sallah za ku ya maka sallah za ku ya maka wanka kai wanka kai sallah kamar kowane musulmi ka ji ko kana kana tare da mu bayan nan wannan wanka da za ka yi idan ka yi aure ka kwanta da matarka za ka sake yin wannan wanka ko kuma kwanta kai bacci mani ya fita a cikin mafarki kai mafarkin mata nan ma za ka yi wanka sannan za ka yi zakka muna roƙon Allah baka dukiya za ka yi zakka sannan aikin sannan azumi wannan wanda muke ciki za ka riƙe baki daga yanzu har rana ta faɗi ba za ka sha ruwa ba kuma daga nan za ka cika wata tare da mu duk sanda shekara ta kewayo za ka yi wannan azumi na wannan wata tare da mu musulmi ka zama dan uwan kowane musulmi yanzu a duniya kuma akwai aikin haji in ya zo muna fata Allah zai baka kuɗi wata shekara ka je aikin haji wannan shine rukunin musulunci guda biyar da abin da ya zama wajibi akan musulmi ya zama wajibi akan ka duk abin da ya haramta akan kowane musulmi ya zama haramun akan ka kaman kaman cin naman alade kaman shan giya kaman kwanciya da matan da ba naka ba wato zina kenan duk wannan sun zama haramun akan ka daga yau wani suna kake so Usman masha Allah barakallah Usman da sunan kakana ne barakallah barakallah Usman ya sunan ka na da indana yanzu ka kuma kaza Usman barakallah Allah ya kashe ka muna maka murna muna maka murna muna maka murna Allah ya kashe ka abin da ya baka musulunci زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فشي النبي زكريا عليه السلام sai da lokacin da ita hannatu ta samu wannan juna mijinta imrana kuma ya riga ya rasu to sai ta ce in ta haifi wannan ɗa abin da ke cikin cikinta ta mai da shi makashin shi imrana da yake limamin masallaci da ta haifi ɗan sai ɗan ya zama ba namiji ba ya ce ta mata sai ta ce to duk da haka dai ina kan wannan nuzuri da na yi ba kace da na yi cewa wannan ya ce amma dai duk da haka za ta zauna matsayin mai hidima a masallaci to su almajiran imrana sai suka taru kowa ya ce ni ne zan kula da ita tunda malam ya rasu ni ne zan kula da ita to sai jayayya ta kaure sai suka yi kuri'a kuri'ar a sa ruwa kowa ya zo da alƙalami sai ya jefa alƙalamin sa a cikin ruwan ka san kara ne in an jefa cikin ruwa sai ya kwanta to duk wanda alƙalamin sa ba kwanciya ya ba tsayawa haka a cikin ruwan to shine ya ci kuri'a da haka wannan kuri'a shi annabi zakariya sai ya ci kuri'a to sai ya ita maryam din yayi mata daki a jikin masallacin da yake kula da ita alqur'ani ya ce wa kafalaha zakariya'u kullama dakhala alaiha zakariya'u almihraba wajada indaha rizqan qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika da'a zakariya'u rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan tayyiba innaka sami'ud du'a to kullun in yazo shike kawo mata abinci a nan dakin da take ba wanda yake zuwa inda take sai annabi zakariya shi kadai amma in yazo sai ya ga sauran wani abincin da ba shi ya kawo mata ba ya ga sauran wadansu ya'yan bishiyoyi ba shi ya kawo ba yakan ce Maryam wai kawo miki ni kadai nake zuwa wajen ki ai ban kuma kawo miki waɗannan ba kuma wannan zamanin ba lokacin da ake samun irin waɗannan ƴaƴan bishiyoyi bane yanzu lokacin zafi ne waɗannan ƴaƴan bishiyoyi ko lokacin sanyi ake samun su ko kuma yanzu lokacin sanyi ne waɗannan ƴaƴan bishiyoyi lokacin zafi ake samun su ke ina kika samu su ta tafi min indillah zakariya wannan bai kamata ya kuya maka ba har sai ka tambaya Allah ne yake bani baka san shi Allah yana bada abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama a wurin da ya ga dama ba wani sharadi to nan ne fa sai ta motsa zuciyar zakariya yace to Allah kai da kake kawo abu inda ba wurinsa ba ina roƙon ka tare da na tsufa matata ta tsufa ka ba mu zurriya ka ba mu ƴaƴa to shine nan alqur'ani yake mai da maganar wa zakariya idza da rabbahu ya rasulullah ka ambaci annabi zakariya lokacin da ya kira Allah ubangijinsa yana roƙon sa ya bashi ɗa ko ƴaƴa rabbi la tazarni fardan addu'a rabbi la tazarni fardan Allah karka barni ni kadai karka barni ni kadai ba ni da ɗa wa anta khairul warithin Allah ina son ka bani magaji na sani kai ne fiyayyen wanda ya gaji mutum amma dai Allah ina roƙonka ya rifini wa rifni na yaqub wa tarhu rabbi rabbiya Allah ina roƙonka bani da wanda zai gaje ni ya gaji annabcin nan da manzanci da risala na gidan annabi yaqubun nan Allah ka yi shi yadda aurinka to shikenan wannan shine annabi zakariya kenan sai ya shi ɗansa yahya to da ita mahaifiyar yahya da mahaifiyar annabi isa alayhi salam ya da kanuwa ce ko kuma wannan ya san wannan ce haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kira su ibn al-khalati to sai ya zama shi annabi isa shine wanda in kaji an ce john the baptist to shine wato wanda yake taimakawa annabi isa musuluntar da mutane din nan in mutane sun musulunta shi ke koya musu yadda za su yi ibada da yadda za su yi wanka yadda za su yi ta samu damar yin ibada din fastajabna lahu فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الله يتنندنا شي ما سينا امسى مسا الله كينا يتنندنا سينا امسى مسا وهبنا له يحيى سينا باشي دا dan ma saboda kada ya zama na karbi addu'a sa ga dai dan haifa amma tun yana yaro ya mutu bai girma ba balle kai lokacin da yake son ya ga ya kai ya gaje shi din sai Allah ya ce albishirin ka ma zai rayu sunansa ma wanda zai rayu sunansa Yahya alqur'ani ya ce lam naj'alahu min qablu samiyya ba wanda aka fara sa wannan suna shine na farko wanda aka fara sa sunan Yahya wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja sai muka gyara masa mahaifan matarsa wadda ta riga ta tsufa sai muka maida mahaifar za ta iya daukan ciki za ta iya rike cikin kuma za ta iya haifan cikin wa aslahna lahu zawja innahum kanu sari'una fil khairati Allah ya ce kaga wayannan annabawa nawa tun daga kai inda na fara lissafo maka wa laqad atina ibrahima rusulahu min qablu da dukkan annabawan da na lissafo bayan nan har zuwa kan annabi zakariya da ɗansa annabi yahya waɗannan bayi nawa kanu yusari'una fil khairati mutane ne wanda suke gaggawan yi mini aikin alheri inji Allah gaggawan yi mini aikin alheri duk abin da suka san za su yi su samu yarda na yi kawai za su yi inji Allah ba sai na ce su yi ba wato sun yi farillan sun gama sun fada na filfili na filfilin ku ba da wasa suke yi ba to wannan ya nuna mana kenan in mutum ya karbi dariƙa cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi dariƙa da sunan ɗariƙa ba amma dai yayi azkaran amma dai ɗariƙa ne da sunan ɗariƙa Shehu Tijjani radiyallahu anhu ko ɗariƙa Sidi Abdul Qadir ko ɗariƙa Shehu Shazali da sauran waliyai bai yi ɗariƙa da sunan wannan ɗariƙa ba to ai baya nufin kai kai ma karkai a ka ji annabawan Allah hadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tashi ne su gaggawan yi wa Allah aikin alheri shi yasa nan Allah yana jan hankalin mu kenan idan muka dubi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi samun alheri a cikin su ya fi kowa gaggawan ƙarin neman alherin wato saboda kada wani abu ya rutse ka ka ce ai shikenan bukata ta biya a a ka tashi ka tsaya ka zage dan tse lokacin da sai da Umar radiyallahu anhu ya shiga musulunci mutum 39 ya samu shine mutum na 40 lokacin hijira annabci wato ba hijira ba annabci ya kai shekara shi amma saboda himma irin ta sai da Umar radiyallahu anhu da ya kasa a guje sai da ya tsere wa mutum 38 a cikin 39 da ya samu duk da ya wuce su sai ya saura mutum daya mutum ɗayan nan shine abubakar radiyallahu anhu wato umar yayi yayi yayi ya kama abubakar amma abin ya gagara kai har wata rana dai sayyidina umar radiyallahu anhu da kansa yace la sa'atun min abi bakr khairun min ali al-khattab yace wallahi aiki aikin da umar abubakar zai yi awa daya ba wai ya fi na umaru ba ya fi dukkan aikin da family al-khattab za su yayi su gabaki daya wato in kai reference da rayuwar sayyidina bakar radiyallahu anhu wato manya manyan ayyukan nan ba wanda ya bari za ka yi tsammanin su kanana sun tsere masa kenan a'a kananan ma bai bari ba wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar asuba da ya sallama sai wayo yace jama'a cikin kunna akwai wanda ya sadaka kafin ya zo sallar nan sai kowa ya shiru da da bakare ya rasulullah ni nayi ina fitowa wani mutum yana bara sai na bashi sadaka kafin in zo nan masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin ku akwai wanda ya biya gidan wani mara lafiya ya gaishe shi kafin ya zo nan sallah duk sai kowa ya shiru da da bakare ya rasulullah jiya da dare na ji labari wani bashi da lafiya tun kwanaki ba ji labari ba sai jiya da dare lokacin dare ya tura to da asubar nan ina fitowa sai na ratsa gidansa na duba shi sannan na iso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin ku akwai wanda ya tashi da azumi duk sai aka shiru sai na baka yace ya rasulullahi lallai ni na tashi da azumi kana sayyidina umaru radiyallahu anhu yakan je gidan wata makauniya wai yana kokari ya mata yan hidimomi kullum ya mace tare an riga an yi komai lafiya lau kafin ya zo ma kullum ya zo an riga shi yace kai gobe sannan ko zan yi ba dan in zo in yi wannan hidimar ba amma insha Allah saboda in zo in ga wane ne yake riga ni shi wannan wani irin mutum ne to sai zo sai fake a wani waje can sai ga sayyidina bakar ya danno yace wallahi kai ne na tabbata ba wanda zai abin nan sai kai sayyidina umaru radiyallahu anhu da rabo ya tsare abubakar ne kafin ya sallama din da muka faɗi da azu wata rana yace mun je ni umaru tare da abubakar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka je gidan abubakar muka yi shawara a wani daki cikin gidan abubakar akan wani sha'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kafin shawara ta kare dare ya tura ainu da haka sai muka ce mu rako annabi sallallahu alaihi wasallam gida sannan mu ma mu koma gidajen mu da ni da abubakar da muka zo annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga gida sai muka ji karatun qur'ani a cikin masallaci wani mutum yana rera karatun qur'ani banin ban sha'awa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ku tsaya ku tsaya ku tsaya sai muka tsaya shi ma ya saurari karatun nan mu ma ya nuna mana mu saurari karatun nan muka saurara mai karatun nan karatu yake yi yana karatu can sai ya ce Allahu akbar ya yi ruku'u ashe ga alama nafila yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada kai yace lallai man arada an yaqra alqur'ana ghaddan kama unzil falyaqra bi qira'ati ibn ummi abd to duk mutumin da yake son ya karanta alqur'ani dan ya sharaf kamar yadda aka sauke shi to ya karatu da irin na mai karatun nan wanda ya ruku'u shine Abdullahi ibn Mas'udi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ibn ummi abd to yanzu ku je gida kai abubakar da kai umaru in ba haka ba in ya ji muryar mu sai ya baro sallar sai ya zo inda muke ku tafi gida za ka wasu tsaya ba kenan sai kowa ya tafi gida yace gobe da sanyin safe shi sai na umaru kenan wanda ya rawaito wannan hadisi wannan asari yace sai mai sammako da sanyin safe na je ga abdullahi bin mas'ud zan masa albishir sai Allah ta yace in mutum yayi karatu irin na abdullahi bin mas'ud yayi karatun qur'ani tsanye kamar yadda aka sauke shi lalle wannan albishir ne ya kamata a masa da na zo na gaya masa kaji kaji abin da ya saji muka yi dare muka rako annabi sallallahu alaihi wasallam gida kaji kaji abin da muka ji na karatu ba mai karatu da ya rufu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai ne duk wanda yake sai karatu dan yadda Allah sai yake shi irin naka shine nazo in baka albishir yace wallahi naji dadi Umaru nayi murna naji dadi ba dan dai inda kake zaune nan yanzu nan Abubakar ya tashi ya riga ka ba to abubuwa irin haka zaka lissafa da yawa da yawa da yawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke to dan Allah jama'a shin wannan din ba annabi yayi ne bai yi ba amma in dai aka ce an bada dama a yi abu shi kenan ɗauki duk yadda kake son ka yi ka yi wannan to banda manyan abubuwan da dama abubakar ya riga ya tsere wa sahabbai dukkan su akan su wata rana sai da abin ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni annabin Allah ne kafin ya ce gaskiyar ka sai tukun da ya fara cewa ba gaskiyar ka ba sai abubakar shi kadai shi ran da na gaya masa ni annabin Allah ne ya gaskata ni wa wata ni bi nafsihi wa malihi ya gaskata ni sannan ya sallama mini ransa da dukiyarsa hal antum tariku li sahibi za ku bar mini abokina ko ba za ku bar mini shi ba to kaga ma'anarsa ko kafi abubakar a sauran abubuwa ba dai zaka dawo ka koma ka gyara shekarun da kai tukun baka yarda da annabi ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa dan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadin kofofin aljanna yana cewa man anfaqa zawjayn fi sabilillahi nudiya ya abdullahi hadha khairun fa in kana min babi sadaqati nudiya min babi sadaqa fa in kana min babi salati min ahli salati nudiya min ahli salat fa in kana min ahli min ahli siyam nudiya min babi rayyan har zuwa ƙarshen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kowane mutum irin abin da yayi na aiki in dai yayi ya maimaita to irin wannan abin da yake maimaitawa ta wannan kofar zai shiga aljanna idan mutum mai yawan nafilfili ne sai a kira shi malam zo ga kofar masu nafila idan mutum mai yawan azumi ne malam zo ga babu rayyan shine kofar ku idan mutum mai yawan umra da haji ne zo kai ma ga kofar ku in mutum mai yawan sadaka mai yawan jihadi duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa sayyidina abubakar yace ni a waje na ba mutumin da ya more sai wanda aka ce zo ga kofofin guda takwas zabi duk inda kake so ka shiga bari in tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi shin a cikin al'ummarka akwai mutumin da za a ce ga kofofin nan zabi duk inda kake so ka shiga yace akwai abubakar kai ina tsammanin ɗaya daga cikin su ne to wannan jama'a shine mutum ya tashi ya zage dan tsaya a kofar Allah abu ne wanda yake Allah yake yaban annabawa da shi innan kanu sari'una fil khairati mutane masu gaggawar yin aikin alheri suke yi ne wa yad'una ragaban wa rahaba kuma duk da haka zuciyarsu tana cike da tsoro na zuciyarsu tana cike da kaunan abin da ke wajena da kaunata inji Allah wa yad'una ragaban wa rahaba wato kai idan ka zo bawan Allah na kirki ba ran da zaka ji ka nutsu yanzu kan ba abin da zai faru daga Allah a'a idan ka ga alheri sun bi juna to lallai ka gallaba janibin tsoro watakila Allah yana maka irin misalin da shi yake mana saniyar sarkin fawa ne yana so sai ka kosa ka yi kitse shi kenan sai zuwa yanka in ka ga alheri sun bi juna kenan idan ka ga sharri sun bi juna to nan kuma sai ka gallaba janibin kwaɗayi kan abin da Allah zai baka to haka waɗannan annabawa suke sai na umaru nan da muka faɗi ɗazu radiyallahu anhu saboda tsoron Allah har abubuwan da Allah ya ba su nan umaru sai da ya kai wata rana an yi girgizan ƙasa a Madina sai ya sa bulalar sai ana kiranta addurra ya buga wa ƙasa ya buga wa ƙasa ya ce kul baki daidaita ba da nake mulki akan ki ban yi adalci bane zaki girgizan ƙasa ki tayar mana da hankali kul baki saurara ba sai ta saurara dolin ta amma har haka wata rana yana kan abin hawansa a Madina sai ya ji wani mutum ya yi kabbara ya ɗauki karatu bayan ya karanta Fatiha يتي والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المأمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع Allah ya yi rantsuwa da ya gama rantsuwa jawabin rantsuwa lalle azabar Allah ubangijinka za ta za ta sauka kuma ba wanda ya isa ya ije ta sai na umar da jin wannan sai ya sauka wanda taba jin ayar batun da yake saboda tsoron Allah Allah zai idza zikra Allah wajilat qulubuhum su sa baya ka suke da an ce Allah shikenan kuma sai su rasa hankalin su gabaki daya sai ya sauka da kan abin hawan nan sai da aka ririke shi saboda tashin hankali ya ji Allah ya ce ga azabar sa za ta sauka ba wanda ya isa ya ije aka kai shi gida watan sa guda baya iya fita na zuwa na gaishe shi saboda rashin lafiya to haka tsoron Allah yake mutum ya zo mai tsoron Allah ainun kar a sake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada kissar waɗansu tagwaye guda biyu zamanin Annabi Musa alaihi salam aka yi su aka haife su rana ɗaya suka rayu rana ɗaya suka mutu rana ɗaya amma ɗayan su salihi ne ɗayan su kuma fajiri ne amma sai Allah ya aiko Annabi Musa fajirin nan ya shiga aljanna salihin nan ya shiga wuta Annabi Musa ya ce sai ce to aje a tambayi matan su wata ce akwai wani asiri wanda bamu sani ba da aka je aka tambayi matar shi wannan salihi wanda muke magana sake na ce mutum kullum ya zama yana cikin tsoron Allah kada mutum ya sake afa aminu makrallah sai ka zo wajen matar aka tambaye ta da Allah ya halin wane yake ne ya halin wane yake ne annabin Allah annabi Musa ce mu zo mu tambaye shi tace wallahi wane kamar da kowa ya san shi ya wuni azumi ya kwana sallah bai da aiki sai wannan amma yana da wata dabi'a in yayi nafil fili ya gaji dare ya kusa karewa yakan zo kan gadonsa ya kwanta ya huta kafin sallar asuba to yadda yake yakan zo ne ya faɗi da baya akan gadonsa yace aljannan nan da Musa yake faɗi in gaskiya ce to tamu ce shi kenan abu ya lalace to shine ya zama kenan ba tsoro kenan ba tsoron Allah wato ibadar ce kake so to gashi an yi har ma an ƙara maka fiye da wannan ko ku za ka da zama wannan ne tsakaninka da Allah to shi kuma ɗaya fajirin da aka je aka tambayi matarsa ta ce gaskiya ne wani kan tsugun mutum kullum baya dawowa nan gidan sai karshen dare da ya fita da safe yana can wajen fajirci baya dawowa sai karshen dare dare ya kusa karewa ki dawowa nan gidan amma duk da haka in ya zo ya shiga ɗakinsa sai ya kwaɗa kayansa gabaki ɗaya ajiye ya shiga tsakar gida yana ɗiban ƙasa yana zurarawa a kansa da kan kafaɗunsa yana kuka yana ce Allah kai ka halicce ni Allah kai za ka ƙona ni Allah kai bini gafara Allah kai yafe amma ba zai hana gobe kuma ya sake fantsama ba don haka a wajen mutane shi fajiri ne kullum Allah kuma a wajen sa yau ne yake fajirci dan naji ayyansu shi kenan da ya mutu zai shiga aljanna don haka abin yake wayar na ragaban wa rahaba to kaga wannan shi yana tsoron Allah kuma yana kaunar Allah wato wannan wannan rahaban ne aka aka rasa baya tsoron Allah wannan kuma ragaban ne aka samu yana faɗin abin da ke wajen Allah har barnar da yake amma yana tsoron Allah don haka mutane su zama kullum suna cikin tsoron Allah kar mutum ya istighfari kace ya ba Allah bara'i kai ma ka zo kai istighfari to in baka yi ba karka kara wa kanka zunubi ta hanyar su kai istighfari abinda annabawa suke yi wai duna na gaban warhaba wa kanu lana khashi'in Allah yace a takaice da barin gaya maka waɗannan bayi nawa masu tsoro na ne ainu in ji Allah wa kanu lana khashi'in والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا وابنها آية للعالمين وجعلناها والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين يا رسول الله har yanzu dai in kana ambatan manyan bayin Allah ga wata mace ita ba namiji bane kamar sauran annabawan da ka ambata amma mace amma ba annabiya mace dan ba annabiya mace amma ita ma ka ambace fa ya rasulullah wallati asrar farjaha lalle ka ambaci matan nan wadda ta kare mutuncinta ta kare kanta ba ta yi aikin banza ba ba ta yi hulɗa da namijin halal ba ma dan ba ta yi aure ba balle namijin haramun dan ta fara ganin namiji a wani wajen da bai kamata ta ga namiji ba abinda tace da sauri a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya in kai mai tsoron Allah ne ina neman tsarin tsari da Allah gabarin ka ka tafi ka bani wuri wannan ita ce Maryam alaihi salam mahaifiyar Annabi Isa jama'ar musulmi wannan ya nuna mana kenan abin da ake faɗi wai musulunci bai ba mace haƙƙi ba yanzu zamani ya zo mace ta zo ta samu haƙƙinta amma haƙƙin shine ta zo wai ta kafaɗa da kafaɗa da mijinta shine ma'ana ta samu haƙƙi amma bayan ta yi kafaɗa da kafaɗa da shi an je an samo yadda mijin zai biya haraji ita ma za ta biya haraji anya haƙi ya zo duka kuwa ko dai dama wanda yake hakan dama yana neman wanda za su yi aiki da yawa ne inda ya karɓi haraji da yawa musulunci ya ba mace haƙin da duk duniya ba wani tsari wanda ya ba mace wannan haƙi musulunci lokacin da ya zo tukun mace ba ta ma da haƙƙin rayuwa alqur'ani yana cewa idan mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ya rasulullahi ka ambaci ranar alkiyama ran da za a tambayi yarinyar da aka binne ta da ranta wani laifi ta yi ne ubanta ya binne ta da ranta to daga nan ne alqur'ani ya kawo ƙarshen binne 'ya'ya mata ba tare da haƙƙin wato ba mutuwa suka yaka binne su ba to a nan mace ta samu haƙƙin rayuwa da farko tukun bata da shi abu na biyu a wancan lokaci mace ba ta da ikon ta ce ga wanda nake son in aura shi zan aura musulunci yanzu Allah sallallahu alaihi shine da yazo yace albikru tuta'mar wa iznuha sumatuha wa sayyibu auladi nafsiha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace mace budurwa in za a daura mata aure dole ne a nemi izininta sai ta bada izini a cikin manema na wane musamman nake so in aura wannan kenan idan aka tambaye ta saboda sha'anin kunya na budurwa a cikin maneman ki kina son wane sai ta yi shiru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'anarsa ta bada izini dan da kinsa take yi ba za ta iya shiru ba sai ta ce a'a bana son sa wai ma sumatuha yace amma ita ba zaura kan da ba tun da safe ita ce za ta ce ni wane nake son cikin manema na ajiya daura mana aure da shi to kaga anan an ba mace haƙƙin da da ba ta da shi kafin musulunci ya zo a zamanin da in mace mijinta ya mutu ko ubanta ya mutu ko wani wanda ya kamata ta gaje shi ya mutu ba ta da gado misali kaddara mijinta ne ya mutu a cikin dangin mijinta ya mutu ko ubanta ya mutu ko wani wanda ya kamata ta gaje shi ya mutu ba ta da gado misali kaddara mijinta ne ya mutu a cikin dangin duk wanda ya fara zuwa ya jefa mata dan mayashi haka akan ta shikenan ta zama kayansa wai ba magana ba ta gado ba tukuna a ita kanta ta zama kayan gado kuma ya gada dolinta sai da alqur'ani ya sauke ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tadfin nisa akarha daga yau na haramta muku kurka gadon mata dole din nan sannan da yazo maganan gadon mata ya ba ya bata rabin abin da ya ba dan uwanta namiji ya ba dan uwanta goma ita kuma ya bata biyar shi din ma saboda ita an bata biyar din sai ta je ta sai galagale na wuya ne na dan kunne ne menene in ta gama sai ta zo ta rayu da wannan goman nan hannun dan dan uwanta nan sai ka ga da an kyauta kwarai wanda suke cewa me yasa aka bata rabin wanda aka ba namiji kuma abin mamaki masu faɗan su in sun tashi ba da gadon su kyanwa ake rubutawa ko kuma kare su ne kasashen yamma su suke atakin musulunci ta hanyar da ba ta da kyau wai musulunci bai ba mace haƙƙi ba saboda wajen gado ya ba wa namiji ninkin abin da ya ba wa mace to su in sun zama mutum zai mutu zai rubuta win wato shine wasiya in ya mutu ina dukiyar za ta je ce ga wata kyanwa sannan ita za a baiwa ga wani karen sannan shi za a baiwa ga ƴan adam suna mutuwa kuwa to musulunci shine ya ba mace haƙƙi bayan wannan cewa an bata haƙƙin nan na gado kar kai tsammanin wai in mijinta ne kawai ya mutu take da gado a in ubanta ya mutu ma tana da gado idan ɗanta ya mutu ma tana da gado idan wanta ko ƙarinta ma ya mutu tana da gado wa ko ƙanin nan ya zama dai ko in uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko kuma ubansu ɗaya ko in uwarsu ɗaya ɗin ma akwai inda za su raba sulusi ko kuma sulusi yadda yake a wajen masu rabon gado ko kuma a ta ƴanta wanda ya mutu ne ita ta ƴanta shi amma yau ya mutu ba shi da magaji ita magajiyarsa ce za ta gaji abin da ya bari nan musulunci kenan ya mutunta mace ka sake dawowa wajen maganar shika da aure masu suka musulunci suna cewa musulunci ya ba wa namiji auren daman auren mata hudu amma mace ko maza biyu ma ba a ba da dama balle uku balle hudu ko wannan an danne haƙƙi ne ba haka bane shi tukun da farko kafin musulunci ya zo babu wani adadi wanda in ka aure kamar wannan ya isa a wajen larabawa ko nawa kake son aura bismillah aure zaka da musulunci yace fanki ma ba balakum minan nisa'i masne wa thulatha wa ruba ya dakata anan sai ruba sai kuntum Allah ta'dilu fawahida ma'anarsa kenan in an kai hudu an kai matuka akwai wani sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya musulunta matansa goma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka zabi guda hudu a cikin sallar guda shida to kaga anan an yi abin iyaka to masu suka za su iya cewa to me yasa ba a rage suka zama saura ɗaya ba ita zama ta zama miji ɗaya take da shi kamar da shi ma mace ɗaya ke da ita sai a ce maka gaskiya ne duk inda ka je a duniya mata sun fi maza yawa duk duniya inda ka je to idan haka ne kowa ya auri mace ɗaya sauran matan wane ne zai aure su babu kana son su je su kama ɗaki su karuwanci a'a musulunci ba zai karɓi wannan ba to kina ashe ba wata hanya sai a ce kowa ya auri biyu uku hudu wannan shi yasa aka ce auri hudu bari ka ji abin da ta samu a hudun nan idan aka ce mata ne guda hudu suka auri namiji guda daya kowace suka kaddara za ta samu ɗaya namiji guda daya don Allah in ta tsufa gobe ta samu mai rufa mata asiri ko ba ta samu ba idan shege ya ta haifa tana kwaɗayin a ce ɗan tare ya zai rufa mata asiri ai barin garin su zai shi kenan ta rasa shi shi ma ya rasa ta har abada to ashe da aka ce ta auri wanda samu ɗan kirki din nan shi kenan shi yasa annabi isa yake cewa daga cikin abin da Allah ya dora mini wa barran bi walidati wannan tawa Allah ya ce in mata biyayya duk abin da take so sai dan abin ya ta karfi na to ashe ma'anar ga in mace ta zama rayuwar ta irin ta wannan baiwar Allah da zamu shiga karatun ta ne wato kenan shine rayuwar musulunci da musulunci ya kawo mace to nan ne za ta samu ɗa'irin annabi isa nan ne za ta samu tsayawa kuwa kamar yadda annabi isa ya tsaya mahaifiyarsa ka sake dawowa wajen maganar cewa mace a wai an tsare ta a gida an hana ta fita ta aiki an kulle ta an mai da ita kamar prisoner amma namijin ne ya fita to ai anan akwai rayuwar mutum shi kadai akwai kuma rayuwarsa da shi da jama'a sai rayuwarsa da jama'an nan dole akwai wani wajen da shi zai amfani mutane mutane su amfane shi akwai kuma lokacin da shi kadai ne kamar iya shiga bayan gida bai bukatar kowa a wurin to lokacin da za a ce zai amfani mutane mutane za su amfane shi din nan wato wani haƙƙi ne jama'a suka cancanta a wurinka matsayinka na namiji wani haƙƙi ne jama'a suka cancanta a wurinki a matsayinki na matar aure shine ka sama wa waɗannan jama'a ƴaƴan kirki wanda za su gani in sun ga magana su kirki in sun ga aiki su ga aikin kirki waɗannan kuma Allah shi ma waɗannan yake nema duk wurin da ka je aka ce maka mutanen gari kaza mutanen kirki ka tabbata dukkan su da uwar kirki ne domin shi dan adam in ya zo duniya malaman sa uku ne malamin farko mace ce ita ce mahaifiyarsa malami na biyu ubansa ne malami na uku malamin makaranta to in waɗannan suka yi aiki akan sa ya girma to insha Allah ina so in tabbatar maka in kai hulɗa da shi sai ka ji daɗi kuma kowanne malami a cikin guda ukun nan bai da ikon ya dora kan abin da malami na gaba da shi bai kawo ba wato misali kamar makarantar firamare da makarantar sakandare da jami'a sai baka je sakandare ba ba su da abin da za su koya maka su kuma secondary school in baka je primary ba su ma ba su da abin da za su koya maka ba zama in ya sake ta bije shi ta bije shi ta zage shi ta tsire masa don Allah in ya girma ya dauki makami ya fashi ina dalili to ai shi yasa aka ce a auri macen kirki ta zauna ta haifi dan kirki insha Allah in har kai nata ta gama sai ta miƙa wa uba uban zaka je na cewa ya bunayi wato dan karamin dana yanzu aka aiko mini shi makaranta an koya masa shi yasa Luqman yake ce ya bunayi ya kai dan karamin dana tun yace bunayi tafsiri ne bai ce ya yabni bai ce ya ibni ba misali يا أن من دانا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا بني إنا إن تكن مثقال هبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور ولا تسائر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واكسب في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير لقمان ne yake ta koya wa ɗansa waɗannan abubuwa. Allah in jinjiri ne waɗansa ɗaya da rabi zai ji waɗannan to ashe ma'anarsa akwai wani ya koya masa ne wani ya aiko shi shi kuma yake dora nasa akai wani shine uwar wannan yaro to da yake Luqman yana ganin kamar in yace dana kuma kai mini biyayya kai uwar ka biyayya za ta kamar ya so kansa da ya faɗi ya bunayya na farkon da sai Allah ya ce ni kuma gashi nan wa wasaina insana biwalidayhi hamalatu ummu wa nan ala wani wa fisalu fi amaini an ashkuru li walidayhi kamar yadda kai wannan yaro Luqman yake ce kai mini biyayya to kai kuma na faɗa maka kai ma kai wa ubanka biyayya a matsayinsa na ubanka kai wa uwarka biyayya a matsayinsa na a matsayinta na mahaifiyarka to wannan jama'ar musulmi shine abin da musulunci yayi kullun ƴaƴan kirki yake nema in ana neman ɗa na kirki kamar annabi Isa to sai a samu fa Maryam wanda tun tana yarinya a mihrab wato a ɗaki take a tsare kullama dakala alaiha zakariya ul mihraba haka alqur'ani yake tun tana karama ma a tsare take a ɗaki ba wai ma'anarsa mata a kulle su ba za su fita ba a'a maza Allah sallallahu alaihi lokacin da aya ta sauka ta ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula ku zauna a ɗakin a ɗakunan ku kar ku rika yawo irin yawon da da mata suke yi dinnan kafin musulunci ya zo annabi sallallahu alaihi ya fassara wannan aya ce uzina lakunna an takhrujna li ba'd hawaijikunna amma ku izini ku fita saboda waɗansu bukatu irin naku yasa mu hatu ya suna fita tafiya suna fita zuwa gidajen dangi da iyaye su gaisa su sake dawowa wannan musulunci yana nuna mana cewa da mace da namiji والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى tun da safe dama aikin ku ne ne muku daban-daban inji Allah to kamar yadda dare wanda aka rantse da shi ba zai iya tsayawa matsayin rana ba matsayin wuni ba haka kuma shi ma wunin da aka rantse da shi ba zai iya tsayawa matsayin dare ba kuma dole kowa sai ya kawo nasu sannan nan ne aka samu rayuwa ta tafi daidai to shine ma'ana a samu namiji da mace dukkan wani babban mutum abin nunawa duniya da lahira dai to insha Allah sai ka ji wata mace ce ta tsaya har ya zama wannan mutum shi yasa za ka ji ko turawan da suke sukan musulunci suna da wani karin magana da suke ce wai wherever you find a successful man a woman is behind him wato wajen inda ka samu mutumin da ya kai a ce gashi to ka bincika za ka ji wata mace ce ta tsaya har ya zama amma da yake wannan adalci za a yi sai aka ce behind wai mace ce a bayansa amma in an tashi maganar siyasa sai a ce woman first wai su ne a farko yanzu me yasa ta zama farko amma sai inda aka samu success an ce a baya take to ai a bayan nan ne inda Allah ya ajiye ta إن المسلمين سنوا والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والصادقين آه والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. da an kawo namiji sai a kawo mace ya ishe ka girmama wanda musulunci yayi wa mace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace ya nuna cikin al'ummar sai ta khuzu nisfa dinakum inda hadhihi al-humaira ku karbi rabin ilimin addinin ku wajen wannan jarmatan nan yamma ummul na Aisha radiyallahu ta'ala anha amma anan bambanci kar kai tsammanin ummul Aisha makarantar matan aure ta tafi nan kuma wani ya ce maka to ai ya za aka makarantar matan aure a'a bid'a ce muharrama wannan a ɗakin mijinta ta koyi wannan karatu ta iya shi ba kuma ita kadai ba radiyallahu ta'ala anha matan sahabbai ba a taɓa samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa makaranta ya ce kai abubakar tun da kafi kowa imani da kai karantar da su ko umar kafi shaidan ma tsoron kai ke ji in ka je wurin ba komai je karantar da su ko usman kafi kowa kunya je karantar da su ko ali kafi kowa ilimi je karantar da su a'a suka zo dan ya rasulullahi galabana alaikar rijal lallai mazaje sun cinye mana lokacin kai rasulullahi mu mata ba mu samu komai ba sai kan ce to shikenan ku je ku taru wani waje in zo muku wa'azi wa'azi na lokaci daya ba ya zo ya karantar da su ba alaihi salatu wassalam ko bai yi tunanin cewa to shikenan akan makarantar matan aure ya tura wani sahabi sai karantar da su ba yakan zada ya mutu wa'azi kuma in ya zama mutu wa'azin abinda su masu makarantar aure suke hanawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce su yi da ya zada mutu wa'azi yace ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar yace ku mata wa'azin da zan muku zan ce ku rika sadaka ku yawaita istighfari ran da naje ran gadi a wutar jahannama naga mata ne suka fi yawa a cikin ta to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutu istighfari yake ce su yi ba ba mata ka ta yi ta yi zina ta yi karatu ba yadda muka faɗi dazu a cewa matan sahabbai ma wata rana sayyidina Umaru radiyallahu anhu ya taba yana yana yana hutuba sai ce jama'a na ga zamanin nan mutane sun sun tsananta kuɗin sadaki suna bada duba dubai da yawa to daga yau zan dawo da mutane in tsaye da su daidai kuɗin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya sadakin matansa shine dirhami dubu goma sha biyu kuma shi ne sadakin da ya karba kai ƴaƴansa da ya aurar dirhami dubu sha biyu din nan dai wallahi in mutum ya ƙara akan wannan zan gamu da shi in ji sayyidina Umaru wata mace sai ta tashi ta durkusa a gabansa ta ce ya amiral mu'minina aw yutina Allah wa tuhrimuna anta alam yaqul wa in radtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a Allah ya ce in kuna son ku canja wata mace matan ka hudu ne ga wata ka gani ba a yin ta biyar ko kenan sai ka saki wata Allah ya ce shikenan na bada wata dama ka saki watan amma banda ka karbi wani abu a hannunta ko da wata dukiya mai yawa ka bata kace to Allah ya ce ko dukiya mai yawa aka bamu kai ka ce fasaran dukiya mai yawa shi ne dubu sha biyu ranka dai sarkin musulmi sai ce kaga zamanin nan ko kaga zamanin nan hatta nisa afqahu min umara har mata sun fi umar ilimi to shikenan ni na janye na ra'ayin amma wannan matar ba inda zaka rawaito makarantar matan aure aka kafa ta je ta karatu a makarantar amma mijinta ne ya koya ya je ke koya mata jama'a musulmi mu faɗa ka kware da gaske shi sha'anin musulunci kowane abu a rubuce yake mun yi magana ɗazu cewar inda ka ga namiji abin nunawa duniya da lahira mace ce ta tsaya yasa Allah ya kawo rayuwar annabi Musa alaihi salam kwanakin bayan da shehi ya karanta mana isar annabi Musa lokacin da aka haife shi ya zama yana jinjiri wato dan Allah ya nuna mana menene aikin mace wannan aikin ba karamin mace bane ba karamin aiki bane duk namijin da ka samu ba zai yi wannan aikin ba sai dai su matan shi yasa mata guda hudu ne kullum alqur'ani yake ambatawa wanda ya samu Musa nan ya zama Musa duk halittar Allah mutum biyu ne gaba da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim amma bari ka ji ba dan waɗansu mata suka tsaya ba da abin bai yi haka ba domin an haife shi ana cikin yanka ƴaƴa mazaje ƴaƴan bani Isra'ila Allah bai ce wa auhayna ila abihi ba a wa auhayna ila ummihi a ila ummi Musa wa auhayna ila ummi Musa an arbi mahaifiyarsa na yi wa don mahaifinsa ya zai da jinjiri mai shan mama ya zai da shi babu in ya ɗauko da niyyar zai gudu da shi ma a tsira in ya kuka zai sha mama ina za a bashi mama babu shi yasa wannan aikin mace ce don haka in wata musan nan ya girma ya zama musa to lalle wannan mata ce ya ce na mata wahayi ke ki shayar da abinki in kina jin tsoro ki sa cikin akwati ki sa a ruwa da ta sa akwati ta sa a ruwa din annabi musa yana da wa namiji annabi haruna wansa ne amma bata kira annabi haruna ba a'a wa qalat li ukhtihi qussi sai ta kira yar annabi Musa ta ce ki bi akwatin nan sai ta zama tana tafiya akan tudu akwati ya tafiya a ruwa fa rabbi anjilubin wa hum la yashurun tana kallon akwatin da gefen da gefen ido haka wato tana kan tudu tana kallon akwati mutane ba su san cewa akwatin nan take bi ba to da aka zo abin da yasa ta tura mace idan ka ga wanda miji ya zo zai shiga gidanka malam gidan mata aure ne ina zaka je ba ka ake faɗa ba amma in mace ce fa oho in sun zo su ɗari su shiga duk ne to anan da ta tura mace ta sani in akwatin nan ya je ratsa ruwa ya ratsa gidan Fir'auna in namiji ne zai shiga mala ina zaka gidan sarki ne ba gidan mata aure kawai za a ce maka ba amma in mace sai ta shiga ba komai kuma hakan aka yi akwati ya fada cikin gida ta mata sai ta shiga da zuwa ana bude akwati da aka dane namiji yana tsotsan yatsarsa Fir'auna ya ce a kashe shi da sauri ba namiji ne magana ba a'a wa qala timra'atu fir'auna qurratu aynin li wa laka la taqtulu matar fir'auna ita ce ta a ranka dade wannan aka kashe shi ba mu da da ga mu samu tsintuwa ai wannan ai zai zama abin farin ciki ne a wajen mu kar aka kashe shi da hamana ne yace ranka dade kar aka kashe shi yace to hamana ka hada baki da makiya ko za ku yi mun kuf kai za ka gwamnati kai ne mataimakin kai ne wato waziri kai ne mutum na biyu a gwamnati to ba za a yi haka ba sai sai a kashe haruna a kashe a kashe karuna a kashe yaro haka zai ce to amma Allah da ikonsa da yake queen her royal highness ita ce ta yi magana sarauniya ce ta yi magana to ba wanda zai ce a'a baba to fa ka samu ma'aikaci daga yau za mu dawo gida mu zauna dama fitan da muke yi larura ne to yau larura ta kau ga ma'aikaci ka samu ku kulla ciniki da shi nawa zaka biya shi ya rike maka kiwo shi wannan uba na yan matan nan annabi shu'aibu kenan alaihi salam sai ya ce to malam zan aura maka ɗaya daga cikin yan matan nan guda biyu sadakinta zaka mini kiwo shekara takwas in ka ga dama ka cika shekara biyu ya zama shekara goma sai in atonta ashran fa min indik in ka ga dama ka cika shekara goma wannan ganin daman ka ne amma dai wanda muka kulla yarjejeniya shine shekara takwas har ita yarinyar tace a bashi aikin nan ita ce karamar inji malamai sun raja a cewa ita karamar ce dai ya aura tace baba musamman mutumin nan yana da sifofi guda biyu inna khayra man istajata al-qawiyyu amin mutumin nan ga karfi a jika mun ga da ya shaya mana da dabbobi kuma ga amintaccen mutum ne yace to yarinya in kin ce yana da karfi kina iya bada labari tunda kin ga da ya shaya muku da dabbobi amma amana ai sai an zauna da shi wata daya shekara daya shekara kaza sannan a san mai amana ne ko ba mai amana ba tace gaskiya ne baba lokacin da kace in kirawo shi muna tafiya sai iska tana kada mini zani sai zani na haka yana tashi makenge mata tana bayyana sai ce ki dawo baya na ki rika gaya mini inda hanya take to tun da wannan baba na san amintacce ne wanda za amince masa ne to kaga nan da a ce ya da yadda hakan ma sai ya dauko masa waɗansu maganganun banza ka san ba za ta ce a bashi aiki ba balle ya zauna a gidansu a hanya ma gashi ya zo ya aka yi balle yana zaune a gida a bashi da mata su suna zaune a gida wasu da miji to wannan shine kullum at-tayyibatu lit-tayyibin haka alqur'ani yake yake yaban bayin Allah shi kansa annabi Musa da ya gansu suna kiwon nan da ya ga sun zanzare ne sun yi tsamara sun daddaure jikinsu ko ina ya bayyana a jikinsu ba zai musu magana ba ba irin mutanen sa bane gaba amma tunda ya musu magana ya ga wani alaman wani abu ne irin mutanen sa ne wato na kirki ne waɗannan sai ku ya tabbata ayan annabi ne to wannan shine jama'ar musulmi abin da ya kamata mace ta zama to wannan yarinya ita ce kullum Allah zai faɗi ran da annabi Musa ya sadu da Allah sai ya faɗe ta in qala li ahlihim kusu kullum sai Allah ya faɗe ta wato dan ka san matsayin mace ga dai mahaifiyar annabi Musa ga yasta ga matar Fir'auna sannan ga wannan yar annabi Shu'aibun nan su ne suka taru sannan annabi Musa ya zama annabi Musa nan da kake ji alayhi salam shi yasa jama'a muna kira muna kira kwarai da gaske a mai da hankali kwaikwayon bature shi bature yana da kafofin watsa labarai masu karfi idan ya tashi nuna maka abin da ke garinsa sai abin da ya zaba zai nuna maka wato abin da yake so ka sani ne zai sanar da kai ba abin da kai kake so ka sani ba zaka iya wanda ya nuna maka nan sai ka tsammanin iyakar magana kenan wata mace wata kila in ta ga waɗansu mata turawa manajoji ne waɗansu kamfanoni suna rike da manyan matsayoyi suna sai ta tsammanin ai mace ta bar aikin mijinta wannan matsayin za a samu ba ta sani ba a turai mace tana tuka turokta mace tana tuka bas mai mutum ɗari da goma ta taɓa hawa irin wannan ba mace ce take tukawa amma akwai kujeru a sama akwai kujeru a ƙasa adadin mutan sama da mutan ƙasa mutum ɗari da wani abu ne in ba sun ta cika amma mace ce take tuka su kuma abincin ta kenan na ga mace tana tukin tractor na ga wato ayyuka iri daban-daban wanda maza ne mazan ma ta yi karfa wallahi mata suna yi wannan wajen ta fito ta aikin kenan idan ta tsufa sai maganan pension ɗinta pension din nan tunda tana da shi wai ai ba sai ta samu wani namiji da zai kula da shi ba da ita ba da muka ce in ta samu ɗaɗan zai kula da ita in ta tsufa ai ba lallai tun daga pension gaskiya ne pension ta samu kuɗin kashewa amma za ka ga mace ta shekara tamanin a duniya amma ana ruwan kankara ta sauko daga gidanta za ta je shopping center za ta je ta sayo biredi ko nama don Allah jama'a mai shekara tamanin ba ana ruwan kankara ba ko da rana ko ina abu shi ya kamata ya fita inda kaga ya fita daga ta ne wallahi to haka za ka ga tsofin suna fita za ka je sayo dan wani slice na nama ko biredi inda za ta baki ran da ta fito za ta je post office yawanci a post office ne karban kuɗin pension din in ta je za ta karba sai wani kato sai ya bi ta ya gani post office za ta je ne yana lallekawa in ta shiga post office din shi ma sai ya shiga ya dan sai irin dan stamp da ake mannawa envelope din nan na koro biyu wai kada ya ce ya shigo bai sai komai ba gane shi in da ya ga pension din za ta karba to sai ya fita sai ya shiga wata kwana amma ya ga hanyar ta biyo ta zo sai ta shigo kwanan ya banke ta ya kwace yan kuɗin ya kasa a guje shikenan to jama'ar musulmi duk irin wannan yana faruwa kasashen turai idan ka dawo wajen maganar mutunci wato wannan wajen maganar wahalan take nan muke magana ka dawo cikin wajen maganar mutunci da kamewa a kasashen turai dole ne irin wannan magana ba ta da ko daɗin faɗa balle daɗin ji amma kamar yadda na faɗi da farko su turawan da yake kafofin watsa labarun nasu ne in sun tashi abinda suke son gaya mana ne za su gaya mana in ka buɗe rediyon BBC kowa ya sani kamar a makwabtanka ne BBC take saboda kalau take ba wani magana to irin wannan ba za su faɗa ba in a talabijin ne a satellite ba za su nuna ba amma akwai mujallu musamman irin mujallun fasikanci a kasashen su za ka ga mutum ne matarsa ce wai ya aure ta ne amma zai zai buga hotonta tsirara kamar da na faɗi da farko dan dai a sani ne magana ko daɗin faɗa wallahi bata da shi balle daɗin ji amma saboda irin yadda ake rudan ƴaƴan musulmi wai su kokari su koyi da turawa to ba daidai bane abinda turawa suke yi wani abin ba za su iya ba kuma amma ba za a nuna musu ba za su iya ba sai sun riga sun yi wanda in sun zo nan dole su sauran ma mutum sai buga hoton matarsa tsirara a cikin irin waɗannan mujallu ya buga lambar telefon ɗinsa duk mai kwaɗayin irin wannan mace to maza ya kira wannan lambar waya dan yayi arrangement da mijinta ran da za su zo su yi lalata da ita a'udhu billahi wallahi yana yana faruwa a turai in ya buga waya suka daidaita al'ada ne ya riga zama al'ada ba wai wani abu ne wanda gashi ba in suka zo shi wanda zai kawo ziyara dama shi ma zai zo da tasa matar to sai su lalace da mijin miji mai kawo ziyara da mijin da matar wanda aka kawo ziyara su lalace a gaban waɗannan su biyu suna kallo in sun gama lalacewa su su ma su tashi su irin wannan a gaban waɗannan suna kallo idan ana so sai kuma a sa rana dan aje gidan waɗanda yau su kuma su suka zo wannan gidan wallahi yana faruwa don Allah jama'a wa yake san irin wannan to fa in sun dauko mutum sai kawo sun kawo shi inda daga nan dole sa ne ya yadda magana shari'ar musulunci nan da ake ake yi a Najeriya kuke jin ba sa so ba sa so kasashen turai abin da ke damu su a cikin ta shi musulunci gyara wuri yake yi ba wai barawo yayi sata an yanke hannunsa ne dame su ba su ai suna harbe shi bayanin da shi yake yi mana yanzu haka Amerika akwai jihohin wallahi da suke kashe dan adam capital punishment akwai akwai jihohin da ba sa yi amma akwai jihohin da suke yi kuma hanyoyin kisan nan akwai hanyoyin da wasu kila musulunci zai ji tausayin dan adam ba zai yadda da wannan kisa ba akwai lethal injection da ake faɗi wato wanda a kwantar da mutum akan gado a daure shi akan gadon asibiti sai a sa masa robobi kamar za a yi masa irin digar ruwa din nan da ake yi shikenan sai a sako poison ya zai kashe shi hukuncin kisa ne akwai wanda za a rataye ka ka mutu akwai wanda za a sa electrical chair wato electrocution suke kiransa a sa ka kan kujera irin wannan ka zauna amma za a aske kanka za a aske ɗaya daga cikin kafafunka in an aske kafar sai a kawo wani abu a daura wa kafar da aka aske a kawo wata hula ta kwano a sa wa kanka to sai a rika kunna wuta ana kashewa har ranka ya fita ya dogara da wani laifi kai shine zai faɗi rataye ka za a yi kujerar lantarki za a saka ko ko lethal injection za a yi maka poison suna yi har gobe to anan su duka ba wannan ne ya dame su ba a'a musulunci shi gyara wuri yake yi ma'anan gyara wuri in an ce shari'ar musulunci ai tukun da farko in kaji wani yayi zina ana son a yi masa hukunci dan Allah mutum yana zina shi kadai ne to ita shari'ar musulunci ba ta ba wa gidan karuwai license yayi operation da za a shari'ar musulunci sai a ce karuwai ku rufe ku tashi dan Allah ina ka gama mutum yayi zina balle a zo a yi masa wani irin hukunci za a yi masa ai bai samu damar balle yayi idan kaji mutum ya sha giya ba shi ya taro ta ya kasa ta sannan yake sayo kansa kadan kadan ba wani ne ya sayo ta shi kuma yake saya a wurin sa shari'a musulunci sai ta rufe shagunan giya ga baki daya zaka mai sha ya nema ma bai samu ba yanzu da ake bamu labari wani mutum ba musulmi bane wai suna jihar zamfara ne da shi da matarsa dukkan su ba musulmi bane amma matar wani wata daga cikin ko kawayenta ne watakila ta tambaye ta ya kuke a jihar zamfara tace wallahi mun gode wa Allah jihar zamfara yaya ta ce gaskiya ne mijina da kafin a shari'ar musuluncin nan in ya samo kuɗinsa na albashi kwana uku nake ban gaishi ba yana can gidajen giya da gidajen lalacewa da gidajen mata ta ce amma yanzu da ya karɓo albashinsa sai yanzu sai mun lissafa kuɗin ce bane gabaki ɗaya har da ya sake karɓo albashi sannan ya tashi da sauran to don Allah jama'ar musulunci wannan jama'ar musulmi wannan bai nuna maka me shari'ar musulunci take yi ba ta gyara wuri ya zama babu mazinaci don ba halin zinan ba mashayin giya saboda ba giyar sata sata ma in kaga mutum yayi sata to matsuwa ce ta same shi kowa yana so a gashi dan adam ne mai mutunci shi ma ya daga kansa kamar kowa amma ana nuna shi barawo shi ma baya so an yanke hannunsa barawo shi ma baya so to me ta na abin cika shi yasa a tsarin abin da kake ji turawa suna kawowa suna tallansa da cewa su suna da tsarin social benefit wato in mutum ya rasa aiki ma za a rika biyan sa kuɗi har lokacin da ya sake samun aiki shi wannan ɗin riga suke yi a wajen musulunci suka ɗauke shi nasu in kana aikin za a karɓi arba'in bisa ɗari na abin da kake karɓa da sunan haraji ran da ka rasa aikin kuma shi kenan sai a ce ka rasa kenan za a baka kaɗan to sai dai mun zo mu ɗora kan karatun mu na gaba insha Allah Allah ya mana gafara Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana ƙasar mu Allah ya kiyaye mana zaman lafiyar mu
daga malam Musa sai wanda Allah ya so zuwa ga shehu ga da kuɗi za a ɗari biyu ina fata za a yi ma iyayen addu'a.
Allah ya saka masu da alheri insha Allah za a yarda an yarda sunan zai shiga insha Allah.
Wannan kuma zuwa ga shehu ne daga daga shehu daga kwamitin neman taimakon ginin masallaci a ƙarƙashin jagoranci shehu Usman Muhammad Jumari Zun zuwa ga shehu.
Bayan gaisuwa mai yawa da ladabi da kuma biyayya zuwa gare ka da dukkan sauran almajiranka tare da fatan kana nan lafiya amin bayan haka ya zo muna roƙonka da ka sanar da dukkan sauran musulmi muna neman taimako na kuɗi ko kayan aiki domin ci gaba da ginin masallacin juma'a da ke garin zurfi wanda yanzu ake sabanta gininsa muna fata sai ya zurfi maka san masarka fi sabi Allah Allah ya ƙara maka tsawon rai da ƙoshin lafiya amin tabaraka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafanin shi Allah ya gafanin Allah ya gafanin sa Shehu Usman Muhammad Jumare to kowa ya ji wannan dai ga sanar wannan kenan mutanen zumtu suna so za su sabunta masallacin juma'a duk wanda yake daman taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya gina wa Allah daki kamar shekar tsuntsu Allah zai gina masa gida a aljanna shekar tsuntsu wato kamar birki daya kamar block daya kenan na dunkulen nan to balle daki guda zuwa ga shi daga Abdul Abdullahi Sa'idu sabo na sabon kasa ne ku sabo sabo kasa kafin daga gamin kafin katsina state zuwa ga shi bayan gaisuwa assalamu alaikum ina godiya ga Allah ta'ala da ya baka lafiya da zaman lafiya tare da iyalanka baki da ma'ana ya baka zaman tare da iyalanka baki da shehu muna muna muna ma Allah godiya da ya mana baiwa da kai da yadda kake bayyana gaskiya filla filla da kuma yi mana jagoranci akan sha'anin ɗariƙar tijaniya saboda haka ne ma muke muka godiyar mu yan ɗariƙu yan ɗariƙa na garin sabuwar ƙasa muna roƙon shehu ya yi mana addu'a ta musamman da kuma ƙaramar hukumar kafur da jihar katsina da najeriya baki ɗaya muna gode maka allah ya saka maka da alheri amin Allah sa Allah biya bukatun sai da suke wannan addu'a Allah biya bukatun sa Allah biya bukatun dukkan musulmi Allah kiyaye musulmi amin Allah sai kuma ta karshe muna so yi mana bayanin yadda ake fidda jankan kono ne wani ce wani hannunsa da girma wani hannunsa ba girma da za a yi ta ba sai a nemi mudu ba wanda za a auna mudun da yake madaidaici to alhamdulillah shi za a daidaita kansa alhamdulillah mutum ya shayar da kansa ne a cikin kowane ashirin zai bada buhu ɗaya in buhuna ne in dan muna ne a cikin kowane dami ashirin ɗaya in shi shayar da kansa in kuma ruwan sama ne shayar wannan da yake aunawa ake in buhu ne kenan kowane buhu goma za a bada buhu ɗaya in ruwan sama ne shayar zakar fidda kai eh zakar fidda kai ai akwai mudu fidda kai da ake sayarwa ai amfani da shi mana kuma masu faɗin da hannu din za a yi suna cewa mai matsakaicin hannu ba mai manjan tafuka ba mai kanana ba masu karɓar dariƙa da in mutum zai shiga dariƙa ga sharaɗi in mutum in mutum zai shiga dariƙa ga sharaɗi mutum ya shiga ba zai fita ba ba zai haɗa da wata dariƙa ba ba zai ziyarci wani wali ba zai ziyarci wani wali ba sai ba tijani ba zai ziyarci wani ba sai tijanawa da sallah cikin jama'a zai kula da haƙƙin iyayensa ba zai sha taba ba kun karɓi sharaɗi ka hannun ka na baka ɗaya shirjan da idan shirjan ka ce ka karba ka ce alhamdulillah Allah sa ta amfane ka na baka ɗaya shirjan da idan shirjan ka ce ka karba ka ce alhamdulillah Allah sa ta amfane ka na baka ɗaya shirjan da idan shirjan ka ce ka karba Allah sa ta amfane ka Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana zaman lafiyar mu Allah ya kiyaye Najeriya Allah ya kiyaye Najeriya Allah ya kiyaye Najeriya albarka ne Islam Allah ya kiyaye musulmi duk inda suke Allah ya kafafi musulmi Allah ya kafafi musulunci Allah ya kafafi musulunci Allah ya taimake su Allah ya kare kafiri Allah ya kare kafirci shi Allah ya saka musu da alheri Allah ya dawo da shi lafiya albarka ne Islam ya same mu lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin لكن عبد ياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق حاتم لك والهك على هدينا صراطك المستقيم وعلى اله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله